إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وغشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورم أمركز أهل السنة لجماعة وندا كي أنقول كركدا أبرن دا مقرم جمهورية النجار يومنا 20 يومنا جمعة ishirin ga sha'aban shekara hijira dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da nawa ne yau na bature ishirin da bakwai ko? ishirin da bakwai ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha shida ɗanwa kayan muhara karatunmu na tafsiri ganin 'yan kwanaki ne guda tara ko goma za mu shiga wata na ramadan dalilin haka na ga ya dace mai dan bayani game da wani rudu ko mushkila da ake shiga a lokacin ɗaukan azumi ko ajiye azumi za ka ga mutane sun shiga rudu har ma wanda suke ga alama ko malaman nema sai ka an shiga rudu kamar babu wata magana a wajen magabata madogara kan irin wannan rikicin in yawa kana yanwa abin da ya kamata da farko mu sani mas'ala dokan azumi ajiye azumi jigo ne na wannan addini don azumi iya ɗaya daga cikin rukunai guda biyar kuma duk abin da za ka ambata na mushkila a da an shiga tsawon wani irin mutane ka ce a yanzu a dama akwai su yadda za ka ce manahaukai a can dama akwai manahaukan annabi yana raye a garin madina mushkiloli yan uwa a gaskiyar magana abin da yake ba wani ba kan shi malamai magabata suna da jigon wata sabanin magana biyu kan masu ganin wata shin wannan ƙasa za ta aiki da ganin wannan ƙasa ko mu ce wannan garin zai aiki da ganin garinsu wancan yi da nasu ko kuwa gaba ɗaya an wani ya gani ya ɗauke ma wani a wancan zamani a ganin ba irin na yanzu ba ne ba irin abin sadarwa ana labarin amurka yanzu ma wani wurin rana ce a yanzu misali yanzu ma suke hudowa a wani wuri wannan ko a yanzu malamai zan hukunci kan wani mas'ala amma abin mamaki kasashen da suke da'awar musulunci na wasu yanki zance maka yau abinda aka tabbatar babu ƙasa ta wanda suke na musulmi wanda ya kamata su samu bambancin kwana ɗaya na azumi bambancin bai kai tsakatar tsakanin mutum duk kasar musulmi tun da ta indonesia har zuwa nijar har zuwa senegal masa'alar da magabata ke magana saɓanin ganin ɗaya ganin wani gari ya shahi kowa ko kuwa su kaɗai shafa magana kan mu tsawaita magana maganar jamhur tana da ƙwarin gaske saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa su mu duruyati wa afdu duruyati ku ci ku yi azumi dan ganin wata ku ajje azumi dan ganin wata nan ba ta yi don ganin ka dan akwai masu kawo faman shi da mukum sharafa da sumu faman shi da mukum sharafa da sumu wannan aya ka kuma dukkan tafsirin magabata ba tana niyin bane ba wawan da ya ga wata ta malama kawo ya zai da inda ma ba a ganin ranar gaba kullum cikin wata cikin dare akwai kasashen suna musu suna addini suna komi sai su yi wata shida ba ta ga wata ba kai ba ta ga rana ba cikin duhun dare suke wasu kuma kullum ranar ce tsawon wata shida kenan al'amarin ayat tana ta biyo bayan wata matsala sananna a musulunci mai kuma cikin tafsirai cikin bakara aya 83 zuwa da biyar zuwa ga abin da ya takaice 180 wani abu matsala ce aka yi ta matsala da harkon musulunci mutum mai azumi iya da zaɓi ko in kana shan wahala ka ajiye azumin ka ci yadda miskini kan bacin azumi ko kai azumi wani aya ita ta zo ta shahe magana ganin dama kurin yanzu farmashin rukun sha da subun duk wanda azumi ya sama yana gari ba bulaguro ba mana aya kenan yayi azumi rike an ɗauke wancan zaɓi na da wani aya ta biyo bayan wancan hukunci na zaɓi yanzu ta ɗauke duk wanda farmashin rukun sha da subun duk wanda azumi ya sama yana gari lafiya ke lau kun yi azumin wata ramadan kenan ba tana nihin bane ba wani ka gani dan uwa hujja ta jamhur annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye abdullahi an nemi wata ba bauta a madina ba abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yace ni na zo na ce na ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka dauki arin dalilin gani na wannan garin madina ne ko za ce maka wani gari cewa hatta akwai shuba a cikin ibn abbas idan mun kawo cikin rufu'i wanda ibn abbas dama ba za ta karu ba bayan kuma ko ta kawo kamar da albani ke bada labarin wannan matsala matsala ibn abbas da muawiya da kai wannan wannan yaron ibn abbas da aka ba shi labarin an ga wata asham yace za ta aiki da abin da yake na madina kamar albani cikin tsawon minna iya cewa wannan matsala ce ta kun ga azumi a garin ku kuna cikin azumi sai aka baka labari da ganin wata ƙasa sai kai aiki da ganin garin ku shi baki maza da ke kenan magana ta jamhur hujja ta aiki na wadda wani wuri cikin suna abi dawud haka cikin ibn maja haka na cikin imam nasa ya karuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallama iya cikin azumi rat 30 20 iya cikin azumi 30 kamar da ruwa ta zo cikin sunan abi dawud sunan ibn maja haka imam nasa ana cikin azumi na 30 an ɗauki azumi har rana la'asar ta yi bayan la'asar sai ga wasu fatake sun zo daga wani gari suka ci a suka shigo madina na azumi suka ci a mutum a daren jiya a wuri kaza gari kaza mun ga wata a nan sallar sun bice ba wata kaza kan a bari mu mun kai mu yi madina ne mun kai namu sai sai aka yi shela bayan da aka aka yi shela kowa ya sha ruwa kuma gobe mu je mu idi kayan magana wani gari nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan wannan ruwa Abu Dawud da Imam Ibn Majah haka Imam Nasa'i kenan wanda shine madogara babba ta jambo kaman abin da ake samun mas'ala ma mas'alar su magabata kan kaga watan kai daya tabbata ka ganshi amma ɗan garin ku ba su gani ba yanzu yake yanzu mu ajiye magana cewa wani gari ko kenan in dai an ganshi a wani garin musulmi ya hau ya hau kowa ka'ida sai za mu zo matsa'alar ta mutama a yau ta kashe musulmi sun samu rabuwa wannan ƙasa daban ganinta daban wannan daban wani kuma malamin sun yi maganar asalin kamar albani sun kawo mulakar magana albani ya ce asalin magana haka ya dace duk ƙasa ɗaya ta gani ta musulmi ya kama dukkan ƙasa ta musulmi ya ce to amma kayan wannan al'amarin ya zo na shugaban musulmi sun samu rabuwa ko wata ƙasa da tata saudiya ganin ta daban ba ta ake da ganin dubai ko ƙasar ita ƙasar kowa masar daban ya ce wannan rabuwa ta musulmi kayan allah ya kawo haɗuwar al'umma to akwai ruwaya madogara babba kan anan kuma kakka saba ma 'yan garinku 'yan ƙasar da kake inda ake azumi a ran nan ka yi da ganin garinku don ba a san saɓani kai ɗaya ka ware a cikin da ku biyu ku ce buku aiki da ganin ƙasa ko garin wanda ƙarƙashin wannan magana malin magabata sama da maza maɗi kan wanda ya ga wata da idan shi amma ya faɗi aka iya mazhaba ta imamu shafi'i haka sai ibn hazam wata wadda imam ahmad su suna ga cewa zai wannan azumin na ramadan kuma ya ci abinci tun da shi ya gani dole mazhaba ta biyu ta wanda imam malik ya shi haka man ahmad haka abu hanifa cewa zai azumi da ganin shi amma wajen ajiyewa bai cin abinci shi daya zai bari dan an ajiye aji da mutane amma ɗauka zai ɗauka shi daya ta uku cewa zai aiki kwata-kwata ma da ganin shi zai aiki da ganin jama'a da aikin da jama'a a garinsa azumi ake ko kuwa in an ki aiki da ganin shi to zai sade da jama'ar shi wannan miye madogara wannan magana ita ce ruwaya a ta mazhabar imam ahmad haka ruwaya wadda a ta ibn taimiyya akan teki kan aiki da ganin al'umma miye madogara kan haka kamar nan littafi ne na mace suna siya da albani suna siya da albani ƙarƙashin hadisi na 224 ya kawo ruwaya ta asawun yau mutu sumun wal fitur yau mutu fiturun wal adaha yau mutu dahu wannan imam turmuzi ya zo haka sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azuminku ranar da kuke azumi eh cin abincinku ranar da kuke cin abinci sallah kenan layyanku ranar da kuke layya kalkashin wannan kama albani shi cikin littafin shi sai kawo ma'anar wannan ruwaya a wajen magabata mai take ne ya kawo maganar imamu turmizi inda imamu turmizi bayan wannan ruwaya yake bayanin cewa ma'anar wannan magana cewa fasar ba'ad al-ilm hadha al-hadith faqal innama ma'ana hadha الصوم والفطر مع الجماعة وإذا من الناس كنا وانا رواية تنا كرم تدى كي تشيوا كنا دوكا أدمي هو أجي أدمي تارد جماعة غري تارد كنا قسام تي جماعة إن قوة دوكا كم وانا مغانا يتي إمام سنعاني سكو سبل السلام يتي كم وانا رواية دليل على أن يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد برؤية يجب عليه مرفقة غيره yace akan wani akwai dalili cewa kenan ganin idi ya kamata kaka ware kai ɗaya ko da ka gani kai ba aiki jama'ar gari abinda take shi za ka yi aiki da shi kan wannan akwai ruwa da albani kawo da imam bai ya rubuta salon wurare masaru a rana arfa ya shiga wajen aisha radiyallahu anha sai su aisha aisha suna azumi na arafa masaraukaci a shi iya ga yawon ranar idi ce yawon ranar idi ce ya za a yi shi kuma ga bai halitta a yi azumi ko asan ba azumi ranar idi sai ta ce mace kai an nahar yau mai yana harar nasu walfitar yau mai fitar nasu ba a kirganin ka shi a wata ya gani ta ce kiri da jama'a ta ke ran nan ne layya ce azumi da kowa ke in waya kamun galu da dama kan cewa a gaskiyar magana al'amarin azumi yau misali nijar an ce ana azumi yau muke azumi a nijar ba mu kada hujja a shara'ance ka ce kai baka yarda ba sai misali inda za ka tsaya gaban Allah za ka ce a wani daga wata ƙarya yake na tabbata maka da shi ne ka ranar hujja gaban Allah ta ala ƙarya yake yi an ga jama'a kai ne dama akwai mana hukai dama annar kiyar rai akwai mana hukai a madina kenan matuƙa an ce an ga wata baka baka ce ba wani makareci ne kana da shaida wani ƙarya yake balai haka ce jama'a ta musulmi sun gani ka ce ƙarya ce to in za gaban Allah zaka ba Allah hujja ɗayan gari kaza makareta ne shi ne hujja karɓar da kana da hujja a Allah kinanwa a takaice bana maganganu yau irin abin da yake wakana a nan kasashenmu nijar ko nigeria in har inda a ce misali kara gaban ne kowa abin da zai yi wannan yadda za kasa da kaga amince ta to amma gaskiya mu anan ta hadda yanzu ana illa mu za a nijar sai ma a ce ranar ɗaukar azumin jibawari a ce malamin baruwansu ma da wuya a bincike da aka ana a ce an zo malamai sun mutu talabijin ba a gani ba sun ce an gani ba ni ba ni kama mu shede yace mun sheda to wani kalmar ba kariya ce ba ku su ka wadi gudu su ka su wadi sai ma a ganin su kizarwa su fadi shi tabbata a ganin ce an mu a yau kaza ne amma da ya ce an zo an gani su ce an gani kuma a ce ba a ganin ba ne kina wani kacewar mutum idan bai da hujja a gaban Allah da zai bada su wani makarata ne kacin kuskure kina yi akan haka maganar da malamai ke kan wannan matsala a yau da muke ciki a yau inda har Allah zai kaddara ko da ƙasa ta yi aiki yadda shi da mulku ba ba ta kudi a ko Nijar amma a halin ciki a yau in dai an ce an ga wata misali yanzu a Saudiya ko amma a Nijar kaf ba azumi sai gobe ka yi aiki da ganin Nijar a wannan hali dan wannan ruwaya radda jama'a take kai da su suka ware tun da ana hudu amma inda sun samu ne a ka'ida kamata yi kurin ayyuka guda gaba daya to amma wannan ruwayoyin suke da ƙarfin maganar magabata kan ka a saba ma al'umma ta kake ciki wannan shi gashi ya gani amma shi da cin ayyuka ce ba a gidan ka da jama'a take ran nan ne sai da shine hujjar dacewa da abin da jama'a take yi ka sace da yan garin ku kada ku a gari ku da kasa ku ce mu namu zamu Saudiya da Saudiya na take matsala kenan shi ne matsala kenan ita ma ta gani a matsala ko ka ta ce a ita ta gani ka wannan shi ne kurin madogara aiki da kasan ku ce kun jama'a ka inda abinci ya ce yadda Saudiya a zahiri za mu abinci ita amma matsala ita ma za ta ke daban kuma ka mu saba da abin da yake a kasan ku jama'a ka kowa misali zai yi kai kana yi kan wannan ruwoyi suna a takaice kuma maka ambata kuma magana kawo wa'inwa ta maganar wai makarata ne ko da ƙarya ce ko ƙaddara ƙarya take kai ka aiki da shari'a shi shi matsala ba ko da ƙarya take ba ta wata kai ka aiki da shi mai shari'a yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk matsayin shi na manzon Allah na mai wayi za a yi abu da yawa ya yi aiki da zahirin magana ibar ma Allah da magana shi idan yaki da shari'a ko da da kuskure sai kuma baya misali ruwa tana da cikin sahih akwai cikin sahih bukhari musamman musulmi na shaka cikin musulmi don akwai ruwa cikin sahih bukhari dai wanda an samu sa'ad bin abi waqas da abd bin zam'a sa'ad dan uwan shi mai wasiya dan baiwa ta wajen zam'a danta dana ne lokacin da abd bin zam'a ya zo yayi kirarin wannan da tana kalkashin zam'a baban sauda ulumul munai radiyallahu anhu sai aka zo ƙara aka zo ya ce rasulullahi wannan ɗan baiwa ta wajen zama'a ta je ce ɗa ɗan wani mun wasiya ɗan shi amma shari'a musulunci ta rage ta aje wani da farashi wani da harin hajaru a nuna da farashi ɗa na mai shi huɗa ne ke dama ta a gidanka bayo a gidanka ko ɗan waye shari'a ke ta faɗa shari'a ta ba mai shi huɗa ɗa to akan wannan shari'a haka ta kawa to gashi wanda ya ya yi kirarin ta samu shi ne amma bai wata na hannun zama tana gidan zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a wannan ka'ida tana nan alwala da farashi da ne shi mutane kenan wannan bawa na abdu bin zama da dake shi dan uwanka ne aka ba abdu bin zama a wannan bawa da yake an aje shi a gidan baban shi ai da kai shari'a amma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma sauda ya sauda ya ta jibi annu duk da su aka ba a ce dan baban su ne kenan da a hakika kenan annan inda ba dan su ba da ce sauda an ba ku da shari'a ka takawa dan uwan ku ne amma ce ki sa hijabi tsakanin ki da shi nan menene kenan ka gana annabi aiki da zahirin shari'a ya ba su ya ba su da amma hakika gashi an ce ya kama ma da wancan ya kama da ya kama da famikin sa'ad ya kama da wancan gidan amma shari'a zahiri ta ce a ba wannan ya kama shi a takaice muna magana shari'a tana aiki da zahiri baɗin Allah ta ne kenan wannan muna magana azumi ko da in dai an ce an gani an wuto shugaban shugabannin musulmi sun ce an ga wata a wuri kaza to kai kai aiki da wannan gani ba ruwan ka kai aiki da zahirin shari'a ka bar mu Allah hakika ko da kariya ce kuma Allah bai kama ka shi ne kuma magana mu kuma kenan wannan rudun ya kamata mu san maganin gaskiya ba maganin shi kurin mu dogara in ya ci an gani kurin ya san gaskiya magana Allah tamke mu muna cikin tafsirin suratul maida mun tsaya a aya ta bakwai cikin darasi da huci aya ta bakwai insha Allah zamu tashi aya ta bakwai insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى yana kiran masu imani kuma ya ba su wani umarni ko wata doka ya ku masu imani kunu qawwamina lillah ku zamanto masu tsayawa tsayin daka masu mana tsayawa kan gaskiya ko ma menene tsaya kan gaskiya tsaya kan lamarin da Allah ya rike da shi ka tsaya kan abin da Allah ke so shuhada alƙasar kuma in za ka yi shaida in za ku yi shaida ku yi shaida ta adalci in har za ka yi shaida to ka yi shaida akan adalci kakka diba wannan wane ne wannan wane ne yace wala jarimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kin wani ya doke ka wala jarimannakum na wala hamilannakum kada kin wani shana'anu qaumin mana iyayya da kake ba wani kada doke ka ala alla ta'dilu ta hana ka yin adalci akan wannan bawon Allah buku shiri da shi kowa na ɗanku ɗaya baje kuna da amina adawa ke ta kawo kai ne mai shaida kan shi kar wannan adawa da kake da shi da sa game zalimci kuma ko mai duk inda zai wasu shaida ta banza za ka yi shaida kan abin da ba gaskiya ba kar ka yi zaka yi ba gaskiya ba ne misali annabi sallallahu alaihi wasallam Numan bin Bashir ke cewa baban shi ta ba shi kyauta ka baban shi ya ba shi kyauta ta musamman wanda ta zo dan abin ya tabbata kasan uwa da ɗa sun yi sauran iya an ba ɗan take so don abin ya sarki a zo annabin shaida a ce rasulullah ka yi shaida ga wannan ɗana an ba shi kyauta don ka shaida kyautar ta gaba shi annabi mai tambaya wannan kyauta da ka ba wannan yaron naka shin kana sauran iya ce ina da su ka ba su irin abin da ka ba shi ya ce a a annabi ce isha hadu gairi ni la shara ala jawr na ka nemo ni bar shi da kan zalunci kaga wannan shaida ce ba ta gaskiya ba tunda bai dace ba yayi haka annabi ce ban shaida kan wannan kyauta a shi da zuwa ya tare kyautar a cikin shi kenan kan kai shaida an ba ta gaskiya ba ce kaka shiga kuma in ta kama za ka yi wala jarimannakum shan'ana qaumin kada adawar wasu mutane ta dauke ku ala Allah ta'dilu ta hana ku yi adalci i'dilu Allah baka umarni ku yi kokarin adalci mana ku yi adalci ko aqrabu littaqwa shine yayi daidai da kusa da tsoron Allah kenan yin adalci nan ba dan wanda ne wai akwai kenan kin yin za ka ce aqrab afarta bazai da ake cewa anan ba baurin ta bane ba afarta bazai da ake kenan ya yi kusa da tsoron Allah kenan shi madalumcin kenan akwai idan wani ya kusa ne anan ba wurin ta bane ba afarta bazai nan ba ana neman ba ya yi kusa na kenan akan zalunci ya yi kusa kenan shi ma tsoron Allah ne amma wannan ya yi kusa a'a ba wurin bane wannan wurin kun ana cewa yin hakan shine ake nema shine kusa tsoron Allah yin adalcin shine kusa tsoron Allah kuma kaka diba alaka ka da mutum yace wa taqullah ku ji Allah sake mai do magana dai ku ji tsoron Allah dan wani abu ne wanda a cikin rayuwa yake halakar da mutum dalilin kin wani yake mai sharri dalilin kin wani gashi da gaskiya ka hada gaskiya ko ka soke shi kan abu gaskiya zaka nan ku yi hankali ku ji Allah mai do ku ji tsoron Allah kuma inna Allah khabirun bima ta'malun Allah matsani ne kan dukkan abin da kuke aikatawa kina ayi hankali da kin adalci ko da yin zalunci wajen shaida ci gaba وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم نعم و والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
na'am a nan kuma bayan da mun ji dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya ba masu imani da kashe da ya musu yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat Allah ya alƙawali mutum da ce inna la ilaha illa eh wa'ada da haq Allah ya yi alƙawali ga masu imani yace imani kuma suka yi aiki na gari don haka mun kullum kan lura ƙur'ani ka magana aiki sai ka magana aiki na gari imani aiki kuma na gari lalazi na amanu wa amilu kuma a salihat imani ne da aiki kuma aikin dai na gari ana ba sa rabuwa sai shi ne hujjar muhimmancin mai neman tsira gobe kiyama ya yi ƙoƙarin dukkan aikin da zai na neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aikin na gari ne yawa za ka iya sanin aiki na da rayin kanka za ka iya san abin da Allah ke so a na gaya maka waye zai san abin da Allah ke so an ba wanda Allah ya aiko ba ba haka duniyar da kai dan uwa ka bar ka bauta ma Allah ba da sunna ba wallahi kana cikin rubu ba ni hudda kana cikin rubu hanya ce mai hadarin gaske amma hanya mai garanti abinda wanda Allah ya aiko ya karantar da ku ya karantar da kai shi ne hanya don gariya shi ne aiki na gari wanda Allah ke so amma duk wanda ba shi ba to kana cikin rudu ya ce wasu kai imani suka yi aiki kuma aiki na gari ya ce waɗannan lahun magatiratun wa ajarin azim suna da gafara ta musamman da wani lada mai girma dan wa Allah subhanahu wata'ala ya amince ta abu mai girma Allah ya ce ladan kuma ce azim shi yasa cewa dir zaka suranta kai tunani a kanka ladan karshen dan matakin aljanna ya karin kullo ka ila kun imani abu ne mai yawan tunda lada ne da Allah ya ba mu imani karanci annabi ya magana cewa talakan gidan mai wanda aka ba duniya su goma ko da abin da Allah ya kara mishi yanzu a bar a rike ka anan ka hudu dukiyar duniya na kana hudu hudu mata Amurka ta Asiya ta ina ne ka wani a ce mu leka wani kan wani ta ƙasa kuma ya kike to duk duniya gaba daya aka ce wannan talaka dan aljanna iya da su goma talaka ma wanda kuma abin da aka kuma ziyada duniya gaba daya ba magana mai kudin wani waye waye bil wane ne waye ba eh ba su ba duk da wani ba su ba duk kudin gaba daya marka duka na ajiyan gaba daya duk duniya gaba daya ta tara gaba daya inda mutum da ya iya kai da kawo iya alfahari iya ji da kai shi ya zaman duce shi da ya iya zaman to wannan duniya gaba wani shi talaka talaka ne zaba ha haba kai ma nawa kun kuma ina manyan kuma wani talaka ne talaka ne namiji wanda ce annabi ya ba ya ba da labarin misalin shi wanda irin cikin wai abin da ya mallaka kai kana magana an baka lu'lu'u ɗan kilo guda ka zama kun duniya a shi ɗakin gaba da ka na lu'lu'u wanda cewa an wuce annabi ce shi ne karshen mutuwa daga wuta duk an hudu an hudu an hudu sunayen karshe ya wuto a babbace ya ce da wa'ul hayat an an jika shi ya dan toho ya kama hanya ya juya da wuta alhamdulillah zai jani miki na bayan Allah da da daga cikin zai juya da wuta shi na gode ma Allah da hudan daga cikin ki to shi ne irin wannan na karshen wannan iya hanya shi ne zai iska gidan aljanna gida guda ta faɗi su jira ga Allah ya rabbi zike wallah ne da nace wallah bane ba gidanka ne ƙarshe da wannan gidan ka talaka shi zike wa Allah daga gidan gidan bani wa wasacce ba sama ba yaran kashi ba Allah ba Allah bane ba gidanka ne da gani wannan gidan bulan ne shi wannan shi talaka ma talaka ma abu Allah kai malaiya yace kenan wa'annan wanda suka yi imani suka yi aiki nagari lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara ta musamman da lada mai girma amma wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wanda kafirce mu Allah suka kayyade da ayoyin Allah sune sune abukan zama cikin jahim Allah kiyaye kenan mutune zabi Allah ta mu cikin layin na fure kan ta gaba يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم يا كمس إيماني كتنا وتنعمة الله ديئكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف عنهم أيديهم عنكم. فكف, أيدي فكف, فكف أيديهم عنكم kenan ku tuna lokacin da wasu suka so nan shin wuda hannu zuwa gare ku mana su bige ku su gama da ku sun samu dama gadangadan za su gama da ku amma fa kaffa aidihim anku sai Allah ya kame hannunsu ya hana su taɓa ku nan akwai maganganu shin a hudebiya ne a abinda akwai wasu kamar imam kurtubi ya karuwa wanda yake dogara da ita kan tafsirin hadisin wanda hadisin ina da yakin yakin za ta rika yakin da wata ana nasa akwai wasu bukhari dai annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin tahiya an tsaya a wani wuri ana hutawa sai wani kahuri na ta imam bukhari ya amsa shi ghaurus bin haris sannan imam bukhari ya amsa shi ghaurus bin haris sai ya lubaɓo sabai suna barci duk kaya za yana barci a nan sallar salam iya kwance ya rasa ya takobin shi a jikin ici wuf sai ya ɗoka a nan iya harkawa sai ga wani kahurin a kan shi da takobi ya zage takobi haka manyan naukan milli ita annabi waye zai hana kuma yau wa zai ba da kai wa zai kare ka wa zai ba da kai annabi ce Allah kun haka karkarwa karkarwa ta kuma zaiwa ce nan da haka karkarwa karkarwa ta kuma zaiwa da zai shi annabi ya ɗauki takobi yi haka kai kuma zai wata da gargare ne ya ce mun ciya kuɗi wata kare annabi ce kai kuma wata kare manyan mutum ya anka anta kai kuma wata kare ka ya ce ba kowa ya kawo ne ba imani ba imani wani ba kowa ba ko ne ya ce laka kowa ba kowa ce sun bai imani wata ka yaushe ya san Allah yau wata ka kace ba ba kowa kun ya mace da gumki da gumki da bace da gumki an ba ta ana kira gumki cikin dani da bace da gumki ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai ya zama na annabi Allah ya mai kauya gurin su ina kira sahabbai ku zo ku zo ku tambaye shi abin da aka yi yau da labarin abin da aka yi annabi ya mai afuwa sai annabi ta barci da shi ya barci da shi ta ƙashi an ce dalilin da ma ya aka yi musulunta gaba kenan Allah ya ba su dama amma Allah ya kame hannunsu a kan taɓa wata ƙulla ku ji tsoron Allah wa Allah la ya fale tawakkalin mu'minu amma ga Allah ya dace duk mai imani wajibin shi ya dogara ga Allah eh umarnin Allah ne in dai kai mai imani ne ka dogara kaga nan annabi zama gari Allah ya dogara ta Allah kun bari kai ka ce Allah suke nan ya dogara ga Allah kuma Allah ya gani shi shi kuma da kowa eh ba ba ba ba ce ga ga ga shike nan kenan ku yi tsoron Allah kuma ga Allah ne wa ala lahi falyatawakkal almu'minun ga Allah ne duk masu imani ba su tsoron su dogara ga shi masu imani su dogara ga Allah kenan ka kama Allah kwa ci gaba ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأذرتموهم وآمنتم برسلي وأذرتموهم وأقرأتم عاهدتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد من فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
na'am mun yi bayani akan maganar tawakkul dogara ga Allah Ah, akwai malmina ce akwai tawakkul akwai tawakkul wanda shari'a take magana tawakkul ba na me- mutum dogaro na shirme yanzu ka ce misali na dogara ga Allah in kwanta a gida kurin Allah ka mu arziki tunda Allah ya alta wanda yake so in shiga daki ya riye kurin na dogara ga Allah dogara ga Allah ce ya saba maka aida shari'a kai asbab kai abin da Allah ya dora maka kuma ka dogara ga Allah ka wata kasuwa ka bude kanti kuma Allah ka ka kiliyan ka je ka tona ka noma Allah ka ka ruwa ko tsoro shi ne dogara ga Allah ka yi abin da Allah ya dora maka in so sai ka dogara ga Allah amma dogara ga Allah ka zauna wannan shi musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin cewa law tawakkaltu ma'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yace taqadu khimasan wa taruhu bitana yace inda za ku dogara ga Allah hakikan dogara ga Allah yace da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsuwa nan mene ne ce ta gabi ke masu tsuntsuwa za ta waye gari tsuntsuwa ba bata mangaza ta kake mangaza ta shekara bata ko ta bata bata aje abinci ɗaya na tsuwa bata abinci ɗaya na aje a gidanta ya ce za ta waye gari cikinta a ɗanfare ya ɗanfare na yunwa amma ta gabi ke masan za ta je ta dawo cikin marece ta yi cikinta a ciki ka tsuntsuwan ai ta ta ruhu bitana ta ruhu masan ko kenan za ta wuta ita ma zuwa take ta nemo tsoyi zuwa take ta nemo tsoyin zuwa wuta take nema amma Allah ya bata ba zama ta ba a cikin gidan tana tsoyi da gaba da Allah Allah ka bata a gidan ta ce a ta tsoro ta mata wata rubi tana ta ga duki mata wuta take da ta yi nema kuma sai ta dawo ciki a ciki kenan kai za ka yi abin da Allah tsora maka ka dogara ga Allah cin nasara tana nan Allah kuma me zaka fara kai kai abin da yake kanka amma samun nasara cin nasara abin da hannun Allah shi ne dogara ga Allah kai abin da yake kanka kawai ka bar mu Allah saura shi ne magana kenan nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il nan ibnu kasir na cewa da muka diba usulubikin wannan aya ta biyu bayan wata ayoyi a baya mun karanta irin alƙawulla da musulmi suka ɗauka tunda Allah musu umarnin cika alƙawari da sakamakon cika alƙawari wani irin abu da na baya dai to sai Allah yake tunatar muna yake tunatar ma wannan al'umma kafin mu akwai al'umma irin wadda ta huce kafin mu Allah ya yi irin wannan yarjejeniya da su ya alƙawari su ya yayi da su shi he mu ji irin abin da ya wakana da mu dauki darasi yace wala kad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il Allah ya dauki alƙawari da banu isra'il wa ba'athna min mithna ashara naqiba kuma su ma mun min Allah ya dauki nan sadawa wasu waki domin suna da kabilanci na kowace kowane gida wani kabilan sha biyu gida sha biyu wannan kowa na shi wanda hatta zuwa munajati da Musa yi ai su suka je akan history tura kai lokacin da za a shiga baitul muqaddas ai musa mutum sha biyu ya ɗauka ya tura su je su yi leƙen asiri wakilan kowane gida to dai waɗannan su ne zama wakilan banu isra'il damin za a ɗauka su suke zuwa da sunan sauran jama'a kamar yadda ansar suka yi wasu da farko ansar tarihin su mutum sha biyu suka suka yi bayatul aqaba ta farko al'ula sha biyu suka tafi su ma sha biyu suka tafi ɗan ansar suka yi baya ta farko daga ba mutum saba'in to kenan to irin wannan alƙawarin ya wakar da kunsa su ma mutum sha biyu ne wakilan wa'annan jama'a Allah da kan koyi da su wa qala Allah inni ma'akum Allah ya magana da su amma da tashi dukkan jama'a su Allah ce inni ma'akum Allah ce ina tare da ku an san da taimakon shi da ba nasara ko ni Allah da goyon bayan shi gare su amma sai ga musu sharadin da yake ba su goyon bayan yace la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhu wa aqamtum qawlan hasana yace idan in Allah ce ina tare da ku matuƙa kun tsaye da sallah kaji tsaye da sallah ko a da ibada ce mai muhimmancin sallah tsaye da sallah Allah ya bata bace sallatun ba in sun sallatun sai a kautu salat lai da kautu musala in kuka tsaye da sallah don ko a mu ta ci ibada mun girman ibada da gobe ke tsakar bincike yace idan kun tsaye da sallah wa tatu musakata kun ba da zakka kasuma a can akwai zakka wa amatun birsuli kuma kun yi imani da dukkan manzanni na ba magana warewa ba kabilanci duk kun yi imani da manzanni na kuma ba imani kaɗai ba wa'azartumuhum kun taimaka wa manzannin an gama kun ba shi goyon baya wajen isar da saƙon Allah ko shi ɗaya yake nan ba ba masu imani kenan kowanne ya zarɗan wa suka imani don su kama mushi isar da saƙon Allah eh kuka taimaka musu wa aqratumullah qardan hasana kuka ba Allah ramce kyakkyawar ramce in wannan abin sananne ko a da ba yanzu a taimakon addini ba da dukiya ba ko a da haka ne da kuɗi da rai da rawuka da dukiya ba abin da za a yi ba da dukiya ba yau wani kuna ga nan zaman ma'anan ba ku yi rabin yayi ga wuta tana ci ga batir ga wannan ga wannan ga kamera ga wannan duka wannan a sa a wani wuri a gani a nudu a yi ba kuɗi da kuɗi ku zai ba ba san su ma ba san su ma suka yake kuma Allah ya Allah san su ba suke taimaka ko Allah san su ko kaga wani ai ba Allah rumce ne wani aiki ne na taimaka ma addinin Allah to kenan don ya bukata kenan suka ba Allah ramce ramce kyakkyawa akan wannan abin ne wannan sharadin in hasin ya haka Allah musu alƙawalin cewa la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar in haku kai haka ga alƙawalin Allah Allah ya ce la'ukattiran na an kuma sai'atikum zan kankare muku mana in gawarta muku kurakuran a muku gafara kuma wal'udukilan na kun jannatin zan shigar da ku gidajen aljanna wanda ta jari min tajir anhar wanda ƙoramu iri-iri da Allah ya zana na aljanna suna gudana a cikin wannan gidaje wadda masu wannan abin da Allah ya ambata na kenan tsaye da sallah ba da zakat imanin manzannin shi gaba daya da agaza wa manzannin shi da ba Allah ramce kyakkyawan ramce Allah kira Allah bai bukatan komi Allah ya bashi ramce nan dan shi Allah ya maka umarni kai kaza lokacin da ka bada kamar ka ba Allah ne wannan abun shi ne ba Allah ramce shi ta ka ba kamar ce wanda ka ba wanda ka kaza wa kake bi an kake bi ko kai ce wanda ka ba wanda ka kaza kenan kai nake bi to shi ma an kira zamce dan Allah ya ce kai duk abin da Allah ya kace da dukiyarka kaman ka sa ne a nan Allah ka ba Allah rance gobe kiyama shi saka maka wannan rance da ka bashi yace akan haka yace kuma faman kafara ba'd zalik minkum wannan magana da Allah ya da su wannan alƙawalin da ya doka da su yace duk kuma wanda ya kafirce bayan doka wannan alƙawalin mana ya kiya yake cika umarni na wajen tsaye da sallah wajen ba da zakka imani da manzanni na taimaka manzannin Allah in taimaka ma addinin Allah wanda ya kafirce bayan wannan alƙawalin faqad dalla sawa sabil Allah ce ya bar ya bace daga hanya ta kwarai ya bar Allah kiyaye Allah ce gaba فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تتلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى كتاب فبما نقدهم ميثاقهم لعناهم لعناهم Allah ce dalilin warware alkawali na waɗannan al'umma ta banu Isra'il dalilin warware alkawalin da Allah ya da su Allah ce la'anna muka tsine musu albarka dalilin warware alkawali Allah ya tsine musu albarka muka la'ance su yace waja'alna qulubuhum qasiya muka sanya zukatansu suna da tauri wajen imani a yi tawa'azi kan ba sake ba ko haka zuce ta ya tauri ba ta wa'azi bai shiga yuharrifun al-kalima an mawadi'i suna canza magana da wurinta ga wurinta sai a canza dan ka a gane gaskiya yawan misali nan kusa masu abin sadarwa na whatsapp ana na whatsapp kinan ba ana yada wani abu haka ne cewa an samu inji ta barnabas daya cikin almajan isa cikin almajan isa a wasu kan wasu kan inji akwai yohana akwai markus akwai wannan aka ce mace wannan hudun a yanzu ai hudu suke ake su a saman kasa ko akwai tabar na daman malamai suna hodi a cikin suna hodi musulmi suna hodi akwai tabar na sananne ne iya daga ɗaya cikin manyan manyan almajira na isa alaihi wanda an tabbatar injilai shi har yanzu duk abin da aka tana nan akwai maganar labarin muhammad ahmad zai zo da sifofin ta abin da ke zai a cikin karara a cikin akwai a rubuce sai suka ɓoye ta suka hana ta aiki a cikin cikin vatican tuna taura amma da labarinta an san akwai ta amma su sun ƙona sun ɓoye saura nan da 'yan watanni kurin sai aka samu a wani wuri aka samu injil wadda kuma a ilmanta an tabbatar ta ba shekarar dubu da rabi baya tsohuwar injil a rubuce ta wannan bawon Allah Barnabas kuma a rubutun iya nan iya karantuwa wanda a ciki da bushara nabi sallallahu alaihi ya ba da bushara ta Muhammad Rasulullah kaga da suna ɓoyewa yanzu kuma aka ce su zo an zo an yi binciken nan ilimin cewa tabbas wannan tsohuwar injili da suna kare ta ba haka bane ba kuma yanzu da kansu yanzu suna kama kame ya za a yi abin amma ba su da kare ce abu na turai da ma nan da ne suka kare kuke a turai da su kina bai daban a ilimin ce wata ilimi baka ce kare ce baka yi ba su kare ce a ilimin ce a sabon shi suke to ire-iren wannan ke ta dama haka kinan sauran injilolin ma haka suka suke malaman suke taharifin suke juya kalma dan wata manuwa sai a sauya littafin Allah a amma maka wani malamin suke cewa yau inda za ka ɗauko bibin iyar edison da dama ta yi dubu edison ta yi dubu ta bibin abin wanda ta ha'a yau ba wani ka dauko da edition din tsakanin ma tsakanin da inda malakan su ta wannan zuwa wannan edition daya a cikin dubu aka ce baka dauko biyu su ne daya har yau edition ta yi dubu bugawar amma baka samu biyu ban suke samfur sai iri ne har yau wannan abu ka kalubala daga wannan Ahmad Dijat wanda karanci wanda ya muhawara shi ya kalubalance su su kawo a cikin bugoyin dubu su kawo edition iri biyu edition biyu su zo daya sai ga na abin da kenan daban abin da kenan daban a zama manci ke duka maka mani haka yake abin da hili da abin da babu gaskiya cikin shi babu gaskiya to amma har yau haka suke cikin wani rukun abu ne kama kama ne ita kanta injila cewa ma injila hudu matsala ce eh eh annabi ne annabi isa ne kanta da injila ta jan ga ta mace ga ta lukas eh na wani ne isa wallahi wata mutum wani cikin tattauna da wani kirista wani pastor haka muka yanzu ce tsari al'adu ni ina kuma cikin rubu me ya ce rubu ce da kai ka gaya tsakanin ala gamin kafke magana isa da ya ce ɗaya ne ce ɗaya ne kuma allah da ce allah ɗaya ne ya ce allah ya magana bi ce ya ce ma'a zai magana bi ce magana ɗaya ke fito to yanzu a wannan injilan hudu tunda ka ce da allah ɗaya ne isa ɗaya ne kuma ana zauna biyu to wannan injilan guda hudu kowace daban suke da wata a ciki wacce ce ta allah wacce ce ta Allah a ciki kun sai ta da hankali kai yanzu kai bakaroma na ilimi ka san kai shi mishi na bakaroma ba tambaye ka ne ka gaya mini wacce ce ta Allah bai ko ayyuka zai ga maka tunda hudu ce a yanzu wannan wannan wasu amince su ne sun amince da injila hudu ce har yau bakin zaka maka riki ya gaya ma wacce ta Allah amma qur'ani yaro ɗan shekara bakwai ɗan shekara harfi ta wani harfin babu shi ka huda harfi yana yaro karami ɗan shekara bakwai qur'ani sai ya gaya ma ya shiga ranka da ke nan da gano kenan suna cikin rudu haka addini ya tashi canza magana daga wajenta yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bi yace sun manta da alƙawalin da Allah ya doka da su na tsira sallah ba da zakka imai da manzannin Allah taimaka manzannin Allah tun abin sun manta da aiki da shi sun bar shi wala tattalu ala khanata minhu Allah ce har a yanzu irin wannan halin har a yanzu ba za ka gushe ba kana samun irin wannan halin na munafuci a cikin su munafukai ne ba gaskiya munafukai ne har yau haka suke ba gaskiya irin wannan aikin na juya kalma da munafuci har yau kana samun irin wannan halin a cikin su yace illa qalilan minhum sai ya ka bata gaba da sarkusa ya ka dan no suka imani no suka imani suka imani na suka imani malaman nasu no suka imani wanda Allah ma rabu ɗaya ɗaya ya an samu yan kaɗan da haka ce fa'afa anun wasfa Allah ba nan umarni cewa ka kau da kai mana ka kyale karka ce kai ramuwa nan kayan magana jihadi ne ko a nan ba ma dan wannan halin da ta ce a kisu kadai mana ce nan magana kau da kai game da irin wannan hali na ne da kullum ba su fara ba ka kau da kai kuma ka yi rangwame inna Allah hiblul muslimin Allah iya san masu kyautatawa
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى هل إيا مغانا إرن الأولين دي دي أوكا بنو إسرائيل هيتا حكنا ومن الذين قالوا إنا نصارى من دوكي القولي ga wa'annan wanda suke cewa ƙalu haɗi ne suke cewa ina nasara mu mataimakan isa da salamu mataimakan allah ne haɗi ne suke yi haɗi ne suke ba gaskiya ba ne haɗi ne suke ƙalu ina nasara haɗi ne suka yi ba gaskiya ba ce ma su ma wanda mutanen yan wani zaka mamaki ya an yi maganar banu isra'il kuma aka yi maganar nasara yan wani abin sananne shi jinsi na yahudawa wace banu isra'il annabi isa alaihi salam isra'ili daga sunan rasulullah ila ila isra'il a yi karara amma menene mai yawan banu isra'il suna imani da musa suna imani da attaura amma ba su yarda ba da isa alaihi salam bale magana injil duk a wajensu isa kurin matsayi ne da farko suna cewa ɗan zina ne wadda zubilla ɗan zina ne wasu mazinaciwa ce haka dai yawan abu haka yake a wajen yau a ƙida yahudawa isa mazinaci ɗan zina ne maryam mazinaciya ce subhanallah eh wannan haka ta iya a yau yahudawa kenan sai ake dangana mabiyan shi da nasara fata masih amma ƙabilar ɗaya ce annabi na banu isra'il illa mafi ita ce dace wanda sara ne amma jinsin manzo ne na banu isra'il shi yasa har ma wani abin da yake har a yau a cikin littafinsa a rubuce suke magana isa alayhi salam wata banazara nazara mutanen palestina mutane mutanen palestina wanda suke zamane a palestina kayan musa ya zo da banu isra'il wannan kabila tana zarar wata ta zo tana neman isa ya mata addu'a ya ce garinsa ɗaya ƙasarsa ɗaya amma bata cikin ƙabila ta banu isra'ila isa ce a'a ni ba aiko ni wajen kowa ba yawan taimakai na banu isra'ila ke ni ba mazan ku bane to kai a nan nijar kai baki har sai shawa iyawa da makaranta bada wani iri iri to kai kana kai abu ko ma wata sai shawa gare kai baki a nijar shi wannan ƙasarsa ɗaya ya ce gar kasar ta daya garin ta daya wurin suka rayuwa ma isa ce shi ba manzo da bane ba addawa ce shi mata sai da aka matsa cewa tana bin shi kamar addu'a a majal iya ce shi bai- shi ba nasa bane ba adama annabi bane ba sai a majal suka ce to ai baka yace a ya za a yi in doki burodin yan gida in ba karen gida kalma ya fita wuce cikin jan na ga shafi ta kafar da ne ya ce ya za a yi in doki abincin yan gida burodin yan gida burodin yan gida in ba karen gida in ba kare isa a kan na rubuce a rubuce a jinsu wannan wai wannan abin da ka amince da shi ne a rubuce kana zuwa na karanta a toshe kai baki mutum sai a nan suka ce ya mala kalmar yo idan mai gida ya ci abinci wake ba sauran a cikarin gida su ke ita ma a ce maka mutum da wani ya zama wuri guda amma wata ma ta kwaye ma ɗansa adda shi ne wata muna hira da wani fasta sai na ce ina mamaki kai baki da shawa na kuma kabila shi da shawa shi shi na ce a wani haka kana kiristanci me yasa na ce kai baki kana kiristanci me yasa na ce isa da kana da kai wani kirista ina kawai ya ida ina kawai sai ce baka gaba suka ce idan mai gida ta abinci wata ta karan gida na ce yawa kenan ku a kiristanci kaman karnuka ne a na ce kai ka wani na ce kai ka wani kai ka wani har kai ka wani ganga kai ka ce kai ka ce ka kai kirista kenan da kai matsayin ku a cikin kaman kenan kaman karnuka ne kenan yace a rike kai kodi tun da haka yace caye ya za a yi doki an abinci ya baka rasa to kare da an ci abinci abinci a gida wata basara ana baka yanzu abinci ko kenan an mata addu'a dalilin matsayin da kaman da ka ba kare abinci nace a wannan halin wallahi Allah mutum da ya karanci kiristanci abin da ke cikin a rubuce a yau an karantawa abu baki mutum ka da ba ce shi ba mutum da kai ga wannan jacin ƙarfe ɗaya kuma da kalmomi da ake kawowa mana maganar a cikin inji yau cikin bibin ka garanti kisa bakin mutum lantacce ne kace kwarai kuka ce lantacce ne dan lantacce ne tafiya da an ta ta kawo malamin bakin kuma na abu abun bakin ciki wannan kisan ita wasu malamai suka sun suka dauko suka karanta a wurin tafsirin su wata kuma suka tafsira da ma dauko kisa gani wani kisa ne da kisoji ba a zama tambaye Allah an gaji tafsirin da suke yi a wajen karatun su an gaji tinsa iyaye sai ka ce ɗaya ne an gaji ka tambayi malami maka labarin kisa baban baki mutum ka ga wani kisa ta hamu hamu wai kisa da Allah kiyaye wai nuhu alaihi salam ya shi hudu hamu ya fi su masara'imu da da da wai ɗayan shi hamu baban wanda ya baki mutum wai aka yi aka yi aka an samu mutum iyar iya hudu duk wannan kaza sai mu baban namu wai iya barci nuhu ya sha giya a cikin wani kirista haka ce kai ba kana kanta ya sha giya ya yi su haka ce ya tulu haka ce a wajen su wallahi wai ya sha giya ya su ya yi zuri ya barci ya zuri sai dan dan shi dan dan hamu sai ya dani jikan shi kenan sai je shi hamu namu da yazo hamu shi namu da yazo ya dame dariya iya dariya dan shi yazo sai rigi da ya aka wani labarin aika abin da aka yi sai ma ɗan shi masara'imu wanda kawo masar masara'imu a tarihi sai kawo masar shi haram haka mai addu'a ya la'ance shi shi ne ɗan da aka kuma ɗabin kirin kurin shi da kuke ga ana taɓa layi amurka a kan kiristoci amurka turawa suna ƙyan baƙi mutum abin da ake kan ɗan a coci ne suke ƙyan baƙi mutum an ce baƙi mutum shaɗani ne la'antacce ne allah haka na wuce a cikin kansu shi da ga ana adawa a cikin turawa suna adawa da baki mutum kyan baki mutum mutum don iya tarihi mara kyau a jinsu wannan kwashe-kwashe na ƙarya ce aka zangana ko ƙarya ce kuma wasu mutum suka ɗauko suke karanta musulmi a wajen karatu na haka mutum na karanta abin bakin bakin mutum matsayin shi a cikin wannan addinin na kiristanci la baka matsayi baka wuri kurum shin Allah shaida mu da kurum kenan anan Allah ce wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum waɗanda ma suka ce su nasara ne su ma ce mun ɗauki alƙawalinsu min alƙawali da su fa nasu hazzan min ma zikiru su ma suka manta mana suka bar aiki da abin da suka ɗauko na alƙawali sai ake da shi ba alata fa agharaina bainahum al'adawata wal bagada sai alata sai muka sanya kiyayya tsakanin ƙungiyoyinsu wani ƙungiya na kin wannan hayar da tafi labarin ayin saman goyi mun muna tsakanin mu tambayi labarin turai yadda daga tsakanin kiristoci har a yau a baya tambayi labarin island ta ingila tambayi labarin ta yaki ake da bala'i a kirkar yaki tsakanin tsakanin sun ji wannan biyu sauran an kai ma fakaro mahari su ne suke mun biyu ne suka yi wasu kashe shi ko kenan allah ce mun sani adawa da kiyayya tsakanin kuma wannan ila yawmul qiyamah har tashin qiyama wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu sunun Allah bar su Allah zai ba su labari game da irin wannan aiki musu kenan wannan kashe Allah ce Allah zai ga musu matsayin abinda kuka yi a Qur'an din dalilanci Allah ke yi ci gaba ba lokaci to an ce lokaci ya kare Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته